إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويحكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar juma'a 24 ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1441 wanda ya yi daidai da 14 ga watan 8 miladiyya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na nawa kenan na tara ko a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairil wara wadda aka fi sani da alhamziya wadda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta satin da ya gabata mun tsaya shafi na goma sha bakwai yau za mu tashi shafi na sha takwas ga wayan da bugunmu yake iri ɗaya da su yake cewa kam abanat ayatuhu min ulumin an hurufin abana an halhija'u فهي كالحب والنوى أعجب الزراع منه سنابل وزكاء الزراع منه سنابل وزكاء فأطالوا فيه التردد التردد والريب فأطالوا فيه التردد والريب فقالوا سحر وقالوا افتراء وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقولها فماذا تقولهن صحاء قوم عيسى عامل قوم عيسى عاملتم قوم موسى بالذي عاملتكم بالذي عاملتكم الحنفاء صدقوا كتبكم وكذبتم كتبهم إن ذا ليس إن ذا لبئس البواء كتبهم إن ذا لبئس البواء لو جحتنا جهودكم لو جحتنا جهودكم لاستوينا أو للحق بالضلال استواء ما لكم إخاءة الكتاب أناسا ليس يرعى للحق منكم إخاء يحسد الأول الأخير وما زال كذا المحدثون والقدماء قد علمتم بظلم قابيل هابيل ومظلوم الإخوة الأتقياء وسمعتم بكيد أبناء يعقوب أخاهم وكلهم صلحاء آه hawayo dai yana ci gaba da bayyana mu'jizat na alkur'ani ko kuma daraja alkur'ani mai girma wanda ɗaya ne daga cikin mu'jizoji na annabi sallallahu alaihi wa alihi bayan ya mayar da martani akan maganganun da su kafirai suke yi game da alkur'ani na ƙaryata shi da ƙarerai yake cewa misalin maganganunsu kamar a sassaƙa butun butumi ne da sura ta halitta in ka gan shi za ka ce halitta ne mai jiki mai rayuwa mai moci amma kuma ba haka ba ne to haka misalin ababen da suka ƙirƙiro na ƙarerai irin su musailimatul kazzab al-aswad al-ansi da makamantansu to shine ya ci gaba da cewa ayatu ayoyin alkur'ani kam abanat min ulumin da yawa ta bayyana wasu ilmomi masu ɗimbin yawa wanda wayannan ilmomin duk wani wanda yake buƙatar fahimta ko shirya to dai same su zai shiru wanda ko iya wayannan ulum na ayoyin alkur'ani su kadai sun wadatar a ce mutum shi yarda da shi karan kansa alkur'ani kuma shi yarda da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai da yawa suna sabani wasu ce ulum na alkur'ani wasu ce bakwai ne wasu ce uku ne wasu kuma sama ga haka akwai ma waɗanda suka ce ilmomin alkur'ani sun kai dubu saba'in da wani abu wanda ha ana ruwaitowa ga sayyidina ali bin abi talib ko ana jingina masa don magana ba ta da isnadi bale a tabbatar da ya faɗa ko bai faɗa ba yana cewa a harfan basmala kadai zai iya fitar da a ƙarƙashinsu zai iya fitar da duk wani ilimi na al'urani duk wani ilimi na duniya da ka sani wanda dan adam ke da bukata da shi to a ƙarƙashin bismillah zai iya fitar da wa'annan hudu ita kaɗai illa mafi yawanci abinda malamai suka fi ambata a cewa shi alkur'ani manya-manya daga cikin ilmominsa guda uku ne ilimi na farko kamar yadda suke faɗa akwai alwa'azu akwai wa'azi cikin ƙura'ani wanda wannan yana da yawa na biyu akwai alhikima ita ma tana da yawa a cikin alƙura'ani sannan na uku akwai alƙissa haka wasu ke faɗa wasu kuma su ce bakwai ne akwai al'ahkam hukunce-hukunce na abin da ya shafi musulunci kamar hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen zakka azumi aikin haji auratayya kasuwanci da makamantansu to almuhim alkur'ani da yana ɗauke da ilmomi daban-daban in ma ba ambaci abu kai tsaye ba to za ka samu yana da tushe a alkur'ani lahu aslun fi kitabillah to shine yake bayani anan ayatuhu ayoyin alqur'ani kam kam din nan khabariya ce da yawa ta bayyana kamar ka ce ai da yawa ta bayyana min ulumin wasu ilmomi masu tsada wanda wannan ulum da aka yi bayani ko ayoyin alqur'ani suka bayyana an hurufin an bayyana su ne akan wasu haruffa lisafafu da za a iya lisafe su kamar yadda suwar na alkur'ani lisafafu ne sura 114 haka ayoyin alkur'ani su ma sanannu ne aya 6,616 su ne adadin ayoyin alkur'ani haruffa alkur'ani kuma ko suka ce ƙur'ani na da harafi dubu ɗari uku da dubu ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya tun daga harafin farko na din nan da za ka faɗa ka gangaro fatiha ka gangaro bakara haka kawo nasi har zuwa harafin ƙarshe minin jinnati wan nas asin shine harafi na ƙarshe alƙur'ani to shine in ka tattara su za su baka wannan adadi eh to haka malamai suka ambata dubu ɗari uku da dubu ashirin da uku da ɗari shida da ainihin saba'in da ɗaya to shine yake nufi da an hurufin ma'ana duk wa'annan ilmomin an bayyana su ne a iya wasu haruffa abin lissafawa kuma su kuma waɗannan haruffa a bana an halhijawu su kuma haruffan hurufin hija'iyya su suka bayyana wa'ancan haruffa hurufin hija'iyya waɗanda awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya wanda wasu ce 18 wasu ce 19 duk wata kalma ta alqur'ani to ba za ta fita daga cikin waɗannan harufan ba haka wanda akwai mu'jiza aka ɗauki harafi 18 ko 19 mafi yawa aka mayar da su haruffa uku. da dubu ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya akwai hikima ko babu su su kafirai ina ne hankalin su ya tafi to shi ne alhija'u a nan ba suka ba minat tahajji a tahajji shi ne ka yi tarkibin wasu daga cikin hurufin hija'iyya kamar daraba harafin dadun ra'un ba'u sai ka haɗe suka yi tarkibin suka furta su wannan shi ake kira at-tahajji eh huwa ta'idad al-huruf fahaya su ayoyin alqur'ani kal habbi misali su kamar kwaye abinci sai kwaye alkama ko shinkafa ko gero ko abin da ya kama da wannan da mai shuka zai shuka wannawa ko kuma ƙololon dabino da mai dashe zai dasa a ajabar zura da zai ƙawata manoma da zai ƙawata manoma lokacin da ya ne lokacin da ya fito kenan duk manomi in ya je ya yi shuka shukan ta fito kuma Allah ya taimaka shukan ta yi kyau to za ka ga in ya je yana murna yana jin daɗi sai ke cewa me yasa saboda minhu sana bilun za a sarrafa shi saboda zarurar waka amma asalinsa mamnu ne min sarraf saboda ya zo da siga ta mafai sana bilun zangarku jam'u sumbula wa sumbul shine zangarniya wa zaka'u da kuma ci gaba da shukan yake samu na karuwa wato ƙari da shi kun ga asali kwaya ɗaya mutum ya shuka amma sai ta fitar da ainihin kare ɗaya kare ɗaya ɗin nan shi kuma ya fitar da zangarniya zangarniya ita kuma tana ɗauke da kwayar abinci Allah wadda Allah da ya sa adadinta wanda asali kwaya guda ce so da haka duk iccin da kaga ya fito sama to asalinsa daga kwaya ɗaya ne asalinsa wannan kwaya ɗin ita ce za ta fito sai a samu zangarniya ta kuma zangarniya tana ɗauke da kwaya abinci daban-daban daban to da kasan wannan misali haka ayoyi alƙur'ani suke eh haka ayoyi alƙur'ani suke sai ce fa aqalu su kafare sun yawaita fihi cikin sa at-taradduda kai da kawo yau su ce kaza ne gobe su canza su ce kaza ne jibi su canza su ce kaza ne warraiba da shakka kwankwanto faƙalu wani lokaci sun faɗa sahirin suka ce tsafi ne bokanci ne waƙalu ftira'u wani lokaci kuma suka ce ƙirƙiran ƙarya ne ba liftara'u haka suka ce kai annabi ƙirƙiro shi ba daga Allah yake ba sai yake cewa wa izal bayyanatu idan mu'jizoji yana nufin aya ko ta alkur'ani din zai iya ɗauka sannan hujjoji na almu'jizat da aka kinsa a cikin shi alkur'ani wanda duk wanda ya karanta ya san larabci za su bayyana gare shi idan lokacin da aka samu albayyanata hujjoji lam tuguni shay'an ba su wadatar da su da komai ba ta fuskar karuwar imani to falti masul huda bihin na ana'u to a ce za a nemi shari'a a wurinsu to abu ne na wahala mana mutumin da gaskiya ta bayyana gare shi awa bata kara mai komai ba bata taka mai mishi kuma ya kana sa a raga cewa za ka nemi shari'a daga gare shi to shi ne ya ce ana wannan wahala ce kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu duk wata aya da zaka karanta duk wani gargadi da zaka yi akan mutanen da ba su da imani to wannan ba zai wadatar da su to shine abin da yake faɗa duk mutumin da Allah ya kaddara mai halaka to shi wa'azin mai wa'azi la yanfa'u ba zai amfane shi ba yace wa idza ballat al-uqul duk lokacin da hankula suka bata an ilmin daga barin ilimi na gaskiya to fa ma za ta kulu hunnu saharu to su masu nasiha ne za su faɗa ke ba abin da za su faɗa ya tasiri tun asali mutum hankali ne ya riga ya kauce ma shari'a kai kuma mai nasiha wai ka zo za ka mai nasiha kan cewa ya dawo ga shari'a to ba abin da za ka faɗa ya yi tasiri gare shi annusaha'u jam'u nasihi jam'i ne na mai nasiha qauma isa to yanzu ya dawo ga ahlul kitab qauma isa bi taqdiri harfin nida ay ya qauma isa wannan ya halatta eh in ka zo nida'i sai ka shafe harfin nida wannan jaiz inda kawai bai halatta ba wajen alistigasa ko annudu ba eh to nan ne ba a shafe harfin nida amma nida'i kawai wanda bai shafi alistigasa ba sannan bai shafi annuruba ba to wannan ya halatta ka ainihin wannan kamar faɗi Allah ta'ala yusuf a'rif an haza asalinsa ya yusuf to sai aka shafe yawo to da haka in ka zo tafsiri za ka kaddara tana nan kaddara ta za ka yi ya ku mutane isa nasara kenan amaltum qauma musa kun yi kun mu'amalanci mutanen annabi musa su ne yahudawa billazi da irin abinda amalatkumul hunafa'u ga abinda musulmai su kuma suka mu'amalance ku da shi ku nasara ma'ana su nasara ba su ƙaryata annabi musa ba sun yi imani da annabi musa kuma ba su karyata attaura ba amma sai aka samu aka san haka daga yahudawa su yahudawa sai suka karyata nasara suka kare abinda ma suka ce annabi isa ba ma magana zaman sa annabi ake yi dan zina ne haka suka faɗa kalma ta girma to mu kuma musulmai da muka zo muka yadda da nasun kuma muka yadda da annabi isa kaga su su sun fi kowa girman laifi sun karyata annabi muhammad sannan sun karyata annabi isa da ya zo bayan nasu annabi bayan annabi musa amma su kiristoci ba su karyata ne ba su karyata yawwa ba su karyata a taura ba sun yarda da a taura kuma sun yarda da annabi musa to shi na ya ce ya ce alhunafa ana nufin almusulmun ya ce saddaku kutubakum musulmai sun yarda da littattafanku ko a'a saddaku kutubakum su nasara sun gazganta littattafanku ku yahudawa wadda haka injila sun yarda da ita amma waka zabtum ku kuma yahudawa kuka karyata kutubahum nasu littattafai su nasara ya ce inna zalabi isal bawawu hakika wannan abu da kuka yi ku yahudawa to aiki ne wanda yake yayi muni abu ne wanda kuka dawo da shi ga yan uwanku wanda yake mai muni daga ba'a ne wa ba'u bi ghadabin min Allah suka dawo da fushi daga Allah subhanahu wa ta'ala suka dawo da fushin Allah subhanahu wa ta'ala tunda su an yarda da nasu kiristoci sun yarda da nasu to to su ma kamata ya yi su yadda da na kiristoci to amma wannan kamar yana cin karo da faɗin Allah ta'ala wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitaba hmm na kamar akwai cin karo su yahudawa sun ce kiristoci ba akan komai suke ba ba sa kan wata shari'a laisu ala shay'in su ma nasara sun ce Yahudawa laisu alashe abin nan nasara laisu alashe Yahudawa sun ma haka nasara sun ma sun faɗi haka kenan kowa ya yi ya kare ta wani ko ya kowanne daga cikin su ya batar da wani shi kuma anan yana cewa a ɗayan ya kare ta ɗayan shi kuma ɗayan ya gasganta ɗan uwansa eh to shi dai sai malamai suka yi ta maganganu suka ce ita wacce aya abinda take nufi cewar wa qalatil yahudu qalatil yahudu laysat nasara ala shay eh wannan ƙaryata annabin su ne annabi Isa da su yahudawan suka yi da kuma ƙaryata a littafin da aka saukar masa shine injila amma cewa wa qalatin nasara laysat yahudu ala shay'in sun faɗi haka ne bayan su yahudawan sun canza taura kun fahimci abin bayan sun baddala ta kamar yadda Allah ya faɗa yuharrifuna al-kalima mawadi'i to bayan sun caccanza wannan maganganun da waɗannan hukunce-hukunce da Allah ya saukar a cikin attaura to sannan ne su kuma kiristoci suka ce musu ba akan komai suke ba kwa kan shari'a wadda Allah ya sauka shi ne ta kadiri ma'ana ku yahudawa ba akan komai kuke na dalili saboda kun canza sai zan kaga babu babu sabani ko ba wai dan sun karyata su ba to haka wasu malamai suka faɗa saboda haka su kiristoci ba sun karyata gaskiyar da ta sauka ga annabi Musa ba sannan ba su taɓa ƙaryata annabi Musa ba ƙur'ani ma bai haka ita haka ba bai faɗi haka ba in ban da wannan ayat ita ce take ishara kamar su da saraɗin sun ƙaryata annabi Musa alaihi salam sun ƙaryata littafin da aka saukan masa na attaura to amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a ga abin da su nasaran suke nufi sannan sun faɗi haka ne bayan kowa daga cikinsu ya canza nashi littafi su yahudawan sun canza nasu a taura su ma nasara sun canza nasu inji to sannan ne suka faɗi haka kowa yana karyata ɗan uwansa bisa ga abin da ɗan uwan nasa ya na canza gaske tunda duk littafin an canza su daga baya to amma su yahudawa dalilin da zai sa zai hana mu faɗi irin wannan a kansu saboda wasu ayoyi na alkur'ani sun sarraha sun bayyana kai tsaye sun karyata annabi isa sun nemi masu kashe shi ba su ɗauke shi matsayin annabi ba kun fahimci wannan abinda ba a samu daga su kiristoci annasara ba to haka babu wani ishkali sai ka haɗa wannan baitocin da waccan aya sai zan babu babu mi bacin karo lauja hadna mu musulmi da mun yi musun abin da aka saukar muku ku yahudawa juhudakum irin musun da kuka yi kuka yi mana mu musulmai kuma kuka yi wa nasara lasta waina kenan da mun daidaita akan bata ko duk wanda ya karyata abin da Allah ya saukar ba sai qur'ani kawai to bai da bambanci da wanda ya karanta alkur'ani ko kuma wani abu na daban da Allah ya saukar sai ce au istiwa'u lil haqqi bid dalal zai yi a ce da gaskiya da bata sun zamo daidai wa daida ha ba sa daidaituwa ba za su daidaitu sai ya ce malakum ikhwatal kitabi unasa malakum me ya same ku ya ku yahudu da nasaran ma duka gaba ɗai ikhwatal kitabi ya ku ‘yan uwa ma'abuta littafi don kowanne an saukan mai da littafi nasara an saukan musu da littafi injil yahudawa an saukan musu da littafi a taura da shi yasa da ya zo sai ya kira su kawai ‘yan uwa na littafi saboda mi littafi ya haɗa su kamar sun zama ‘yan uwa na nasaba ko nasan sannan kuma alhalin kuna kun kasance mutane yadda nasara suke mutane haka yahudu suke mutane da an bambanta jinsi kila ce nasara aljanu ne yahudawa mutane ne to shi ne suna iya cewa to za mu kare ta ku saboda ba jinsin mu da ku to a duk mutane kuke saboda haka unasan din nan hali ne ai hala kaunikum unasan sai ce laisa yur'a ikha'u ba a ba a kiyaye iha'u yan uwantaka daga wurinku lil haqqi don gaskiya mafi yawancin yan uwantaka ku ba ta gaskiya bace ta bata ce ayin gaske ne da musulmi da nasara da bayahudi duk yan uwan juna ne saboda kowa na da littafi musulmai suna da alkur'ani nasara suna da injili yahudawa suna da attaura to me yasa ku yahudu ba ku yin yan uwantaka lil haqqi domin gaskiya sai dai akan ƙarya da bata minkum daga gare ku sai ce kai ku dai halin ku kawai ya hasudul awwalul akhira na farko yana yi wa dan baya hasada ne to da haka yahudu su suka fara zuwa da sara suka zo daga baya sannan musulmai to kawar haka ku yahudawa ƙaryatawa ku da annabi isa da annabi muhammad kawai hasada ce na farko yawa eh kuma wannan ba za ba abu bane ya ce wa ma za lalmuhu da suna walƙu da ma'o kaza dama tun kahuwar duniya da mutanen yanzu da suka zo daga baya su ne almuhu da suna walƙu da ma'u da magabata waɗanda suka zo a da irin wannan ɗabi'a ba ta gushe tana faruwa a cikinsu ba tun kahuwar duniya sai an samu na farko ya yi wa na baya hasara babba ya yi wa ƙarami hasara ta ba mamaki ku yahudawa ku ne manya ta fuskar shekaru da daɗewa ko amma kun ga kuma kuna hasaran na baya gare ku ashe duk wanda haka yana hasaran na baya gare shi yana koyi da yahuda ɗaya ne daga cikin ɗabi'un Allah ya kiyaye qad alimtum ai ku yahudawa kun karanta kun sani bi zulmi qabila da zaluncin da qabila yayi ga habila ga kaninsa habila shi qabilu shine wa kamar yadda suke faɗa habil shine da dama ita na na hawa'u duk sanda za ta haihu ɗaya biyu take haihuwa takan haifi namiji da mace to in ta sake haihuwa wasu namiji da mace misali sau biyu to shi namijin farko sai a haɗa shi da macen ciki na biyu shi kuma namiji na biyu sai a haɗa shi da macen ciki na farko eh saboda haka su sabanin haihuwa to matsayin kamar sabanin dangantaka yi kamar yadda wannan ba dangin ku bane zaka iya auren diyarsa ko ya sako wasu sabanin naka dangi kai tunda lokacin su ne duniya babu wani gida sai su eh to sai shi aka yi rashin sa'a shi ƙabilu ɗin nan wani wadda aka haife su tare da ita mummuna ce ba ta da kyau tana da kyau kai ita an kyakkyawa wadda an ka haifa tare da shi saboda haka habilu zai aure ta shi kuma habila wadda suka zo tare mummuna ce ƙabilu zai aure ta to nan ne sai ce shi sai ce shi ba eh yace shi ba zai yadda ba da zunga ta da jidali wasu ce sunanta labuza wasu ce layuza wasu ce layusa to tun daga ƙabilu ɗin har habilu ɗin hashi layuza ɗin ko labuda duka babu dalili a kan wannan an sa asali an samo shi ne daga littattafan su yahudawa ɗin amma alkur'ani bai faɗa ba sunnar manzo Allah ba ta bayyana wannan ba ba a samu wani dalili da ya tabbatar da cewa sunan 'ya'yan habila da kabila babu wannan nasi shi kuma abin ke haihuwarsa shi habila suna cewa sunanta ikilima eh haka suke faɗa shi kuma kabilu shi aka haifa tare da labuza akwai saɓani wajen yama za a karanta sunan labuza layuza layusa bisa to duka ba su da asali eh malaman tarihi kawai ke kawo eh wadda yanzu za ka zaba ɗaga suna ƙabilu to ka san la asala lau la asala lau na'am na'am zai ba larabci ba ne bale a san yan matsalarsa suriyaniya ne wasu kamar yadda suke fada ba larabci ba ne inda larabci ne to wannan za mu iya gano a jami ne suna daga cikin sunaye bobayi to ku yahudu kun san abin da ya faru tunda alkur'ani ya ba da labari kuma an faɗe shi a cikin littattafanku duka a cikin attaura an ba da labarin wannan kissa ɗin sai ke cewa wa mazlumul ikhwati duk wanda ya zamo abin zalunta daga 'yan uwansa to alatike ya'u za ka samu su ne sun kafi kowa tsoron Allah ma'ana koyo shi waɗanda ake zalunta in ka kalla to sun fi takawa sama ga masu zalunta su kun fahimci abin da ake shi wannan da ya zalunci ɗan uwansa da har ya kashe shi kamar yadda alkur'ani ya ambata to wanda an ka kashe ya fi wanda ya kisan takwa to haka kuma lamari yake duk wanda yake abin zalunta ne daga cikin yan uwa to za ka samu al'atikiya mafi yawancinsu masu tsoron Allah ne su ake zalunta don su ne ba za su iya zalunta wani daga cikin al'umma ba wa sami'tum bi kaidi abna'i yaquba kuma ai kun ji labarin makircin da 'ya'yan annabi yaqub suka aikata yan uwa annabi yusuf gawa akhahum shine maf'ulun bihi gami hmm bi kaidi abina'i yaquba bi kaidi abina'i yaquba kuma yana iya zama wa maf'ulun bihi na wa sami'tum eh ga dan uwansu yusuf wa kulluhum da shi Yusuf da ‘yan uwan nasa dukkaninsu sulaha'u mutanen kirki ne ba mutanen banza ba dukkaninsu musulmai ne kawai dai wani abu ne ya ɗauke su na hasada iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna to wannan shine shine abin da ya dame su yusuf da dan uwansa ahabbu ila abina minna kuma yana maganar mutane mun ne mutane wani hana wasu ba eh mu ne jama'a muke aiki muke kaza muke kaza muke kaza kai ina abana lafi da ranar mubi eh baba mu batacce ne ma'ana ta fuskar sanin abin da ya kamata nan bata ba suna nufin bata daga shari'a ba suna nufin bai san abin da ya kamata ba ta fuskar rayuwar duniya saboda haka suna wawantar da hankalinsa to ai ku yahudu kun samu wannan labari sai ce hina lokacin da alƙauhu suka jefa annabi yusuf fi ghayabati jubbin a cikin kwazazzabe na matattar rijiya rijiya wadda take matatta wasu kuma suka ce a jubbu rijiya wadda ba ta da ba a gyara bakinta ba an tona ta amma samanta ba a gyara ba ba ta da dai wani tsari kawai an zo cikin gaggawa an tona ruwa haka lokacin da suka jefa shi kamar da alkur'ani ya ambata bayan sun yi wannan kuma wara mauhu bil ifki wa hawa bara'u kuma suka kirkiro ƙarya suka jingina masa alhali wa hawa bara'u shi yana barrantacce annabi yusuf yana kubutacce shi ne ne ce wadda sun kai in yasrik faqad saraka akul lahu min qabl shi binyamin in har ya yi sata ya sace sa'in shugaba to ai ba abin mamaki ba ne gado ya yi akwai wani dan uwa na shi kuma hawa annabi yusuf suke gaya ma wannan magana akwai wani dan uwa na shi shi ma ya taba sata eh to shi ne shi ne ba da ba asarra yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu wannan magana ta ɓata mai rai amma sai ya ɓoye ta ya ɓoye ta Allah ya tsawo da shi yasa in mutum na hasa daga komai yana iya girgira ya fada su duba ubansu ɗaya kawai dai uwa ce kowa da tashi yadda ake bada yan uba ne to wannan hasa da shi ne ya ja su suka zo sun nemi don sun ɗauka ya mutu shi yusuf su ɗauka da shi suke magana ba ce to ne ya yi sata to faƙar saraka akun lahu min qabl ni an mamaki kane ya yi sata alhali yayansa ya taɓa yi kenan gado suka yi da mahaifiyarsu shi ne suke ishara mahaifiyarsu can suka ɗauko ita ta koya musu abinda suke so su ba daki a tsada ba ta da kyau to shi ne yusuf maganar nan ta bata mai rai shi yasa ya faɗi kalma a cikin ransa ya ce an tun sharra makana amma an ce wannan kalma abu ya faɗe ta ce ku babu mutane masu mugun hali irin amma bai bayyana ba sai ya ɓoye a bisa saboda ya tuna da abin da sun kai ne sun nemi su kashe shi Allah ya kubutar da shi sannan sun zo kuma sun jingina mai sata ku duba faƙat suka zo da harfa ta hakiki ba ma wai shakka ake yi ba tabbas ɗan uwansa shi yanzu wannan tuhuma ma ake in har ya tabbata in har ya yi sata to ɗan uwa ne shi babu shakka babu kwankwanto ya taɓa sata a ga dole rai ne ya baci hawa duk da haka kuma sai kyale su ne ya tabbatun su ko fata'assau ku yahudu ku yi koyi bi mamaba da irin al'ummomin da suka gabata iz zulimtum lokacin da aka zalunce su fata'assi ma'ana da aka zalunce su ne suka yi hakuri suka yi ko kuma a'a fata'assau ku nasara da yahudu da musulmai kai da nasara da musulmai ku yi hakuri ku yi koyi da waɗanda suka gabace iz zulimtum a lokacin da aka zalunce ku to ku yi irin abin da magabatan ku suka yi na haƙuri da juriya so da haka ƙarerayen da yahudawa suka yi to ku kau da kai a kai fatta asi domin koyi to ya ce a za'ulin nafsi fihi akwai ɗebe kewa akwai lallashi ga rayuwa a cikinsa duk sanda aka yi maka abu ya ɓata maka rai sai ka tuna da an taɓa yi ma wani irinsa ko fiye da naka to wannan abin zai zama lallashi zai zama ba da haƙuri shi ne a za'u daga ta'aziyya ne lallashin rayuwa lallashin zuciya sai ce a turakum yanzu kuna zaton wa faitum kun cika alkawali alkawalin da kuka ɗauka tsakaninku da ubangiji cewa za ku in an turu manzo za ku yi imani da shi kun cika wannan alkawali shi na hannu lokacin da kuka yi yaudara kuka ƙaryata gaskiya an tura ku mu ko ko kuna zaton kawunan ku a hasantum kun kyautata iz asa'u lo'in a lokacin da a sa'u su ‘yan uwanku suka, suka muna namu da sun kai muku ba daidai ba kyautata musu kuka yi ba wanda kuka yi ku yahudu illa duk abin da ya fito daga gare ku cutarwa ne da ƙaryata gaskiya bayan ta bayyana shi ne ya ce bal ba haka ba tamadat ala tajahuli abau ko ya ce abau iyaye tamadat sun doge ala tajahuli akan bayyana aiki na jahilci at tajahul shine mutum ya yi abu na jahilci da gangan ya yi ƙoƙarin kallafa ma kansa jahilci shi ke kira a tajahu tajahala fulani ai ta kallafa nafsahu aljihala da ƙarfi da yaji shi yana ɗora ma rayuwarsa wauta da jahilci wannan abun gado suka yi daga iyayensu iyayensu sun doge akan haka su kuma al'abna'u iyayen nasu da suka zo daga baya ta kaffat asara sai suka bi sawun iyayensu suka bi gurabun iyayensu abinda suka yi iyayen nasu shine iyayen ke koyi da shi bayyanatu tauratun ai a taurarsu ta bayyana gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anajil haka littafin injila shi ma ya bayyana gaskiyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wahun su Yahudu da Nasara fi juhudihi wajen musun annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shuraka'u sun yi tarayya wajen laifi. Yadda Yahuda suka karyata annabi, Nasara ma haka. Sai ‘yan kaɗan daga cikinsu suka yi imani da shi. In ta kulu, in ko za ku faɗa, ku Yahudu da Nasara, ma bayyanathu cewa littattafanku ba su bayyana gaskiyar abin da annabi ya zo da shi ba ƙarya aka yi muku maɗin nan nafiya ce to shi ne ya ce ai ba mamaki domin fama zalat ashwa'u iyana ba ta gushe ba biha game da wannan gaskiyar da littattafanku suka bayyana an uyunihim daga idanunsu shi yasa suka faɗi wannan magana in har sun faɗa idan har sun fito sun ce a mu littattafanmu ba su ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su gazgata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabtarsa ba to shine yace ba mamaki yana an gani wani datti mai rufe ido shi ya rufe idanunsu daga ganin gaskiyar abin da attauran ta zo da shi kamar da mutum zai karanta alkur'ani ga ido kuru-kuru amma ya kasa ganin gaskiya amma ga abin nan bakakin yana karantawa auta kolu ko kuma za ku faɗa kadi bayyana tu ko kuma ku fito ku ce a gaskiya littattafanmu sun yi bayani annabi gaskiya ne alƙur'ani gaskiya ne to shi ma don ba ku yi imani ba babu mamaki me yasa ai fama lil uzuni babu abin da zai zo ma kunne samma'u wanda yake mara ji wanda yake an rufe shi bai ji amma ta kuluhu ko akan abin da littattafan naku za su faɗa kowanne dai kun ka faɗa dai akwai dalilin faɗarsa in ma kun ce an faɗa cikin littattafanku to don mu kun imani ba ba mamaki dan mutumin da kunnen sai yake a rufe yake kurma to da an faɗi magana ba zai ji ba to haka cikin cikin kunnayen to akwai wani abu da ya rufe ji wanda ko an faɗi magana ba ta ji to da haka al'uzunin sama shi ne kunnen da baya ji kurma ke ma'ana yana magana akan gani na gaskiya da ji na gaskiya arafuhu sun san annabi sallallahu alaihi wasallama amma wa an karuhu sai suka yi inkarin suka yi musunsa wa zulman kuma saboda kawai zalunci sun san annabi sallallahu alaihi wasallam katamathu shahadata shuhada'u ash-shuhada'u masu shaida daga cikin su ma'ana malamai al-ulama masu iya karanta littafin at-taura da injila to kata matuku shahadata sun ɓoye shaidar manzon Allah da aka ce su fito su yi bayana abin da ke cikin littattafan su na gaskiyar annabi sai suka ɓoye sai suka faɗi saɓanin abin da suka karanta su kuma jahilai sai suka bi su sai ce awa nurul ilahi kai ka taba ganin cewa hasken Allah subhanahu wata'ala tutfi'uhul afwahu bushi na bakuna ya kashe shi eh wallahi eh ai ko hasken rana mutum ba zai iya dishewa ba bale hasken ubangiji to annabi sallallahu alaihi wasallama hasken ubangiji ne na shari'a alqur'ani haske ne na shari'a sun haka don sun faɗi wasu 'yan maganganu daga bakunan wannan ba zai bishe hasken Allah ba ba zai hana addinin musulunci ya ci gaba wa huwa allazi alhali hasken Allah subhanahu wa ta'ala ko alqur'ani bihi yusabar da shine ake neman haske duk wanda ke neman haske to da alqur'ani yake amfani da shi awala yunkiruna yanzu su yahudawa ba sa musun ma tahanatkum abinda ya nike su ma tahanatkumul haija'u abinda yaki ya nike su birhaha da dutsen nikanta an amrihi tare da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam don me da ba su yi inkarin wannan ba amma su suka suka yi inkarin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da ya faru a banu ƙwaraiza yahudawa da annabi da jama'arsa aka yi musu jina-jina aka karkashe wasu daga cikinsu wasu daga cikinsu aka yi musu rauni to shi ne ya ce don mi da ba su yi inkarin wannan ba me yasa suka bari annabi ya ci nasara a kansu ai bai kamata ba ko to shi ne sai amfani da niƙa saboda mubalaga yadda aka yi kace-kace da su aka zubar da jininansu aka narke su a wannan yaƙi na banu ƙwaraiza to shi ne ce don me da alhaija'u yaƙi ɓahanatkum da ta niƙe su birhaha da dutsen niƙanta ma'ana makaman makaman da aka yi amfani da su an amrihi kuma duk wannan ya faru ne daga izinin annabi sallallahu alaihi wasallama hawala yankiruna me yasa shi wannan ba za su yi inkarin sa ba wakasahum kuma annabi ya suturce su da sauba sagari da sutura ta kaskanci yana isti'ara ne ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaskanta su wa kam da yawa tullat diman minhum waɗanda aka jike su da jini daga cikin su yahudawan wasinat dima'u amma kuma aka tsare jinanan musulmai su musulmai ba a ba a zubar da jinanan su ba amma su yahudawan an zubar da nasu an yi musu kaca-kaca wasu kuma suka ce wasinat dima'u a yahudawan ban abin nan haiba wanda su su kawai an kai suka gudu suka bar dukiyoyi da sauran abubuwa aka kwashi ba a zubar da jininansu ba ba a yi musu yadda aka yi wa bani ƙuraiza ba amma dai wacce fassara ta fi kyau saboda a yakin banu ƙuraiza banu musulmai sun samu nasara ba a kashe musulmai ba ba a yi musu rauni ba kuma an ci nasara a kan su yahudawa an kashe wasu daga cikinsu an raunana wasu wasu kuma an kamo su a matsayin bayi to shine wa qullat diman da yawa daga cikinsu an jike su da jini minhum daga cikinsu wasinat dima'u wasu jinanan kuma na musulmai an tsare su ba a zubar da su duk wannan ya kamata su tsaya su yi tunani su gane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na gaskiya kaifa yahdi al-ilahu minhum quluban kaifa ta yaya yahdi al-ilahu Allah zai shiryar da quluban wasu zukata minhum daga cikinsu zukatan da hashuha min habibihi al-baghdha'u al-baghdha'u qiyayya min habibihi daga masoyan Allah hashuha shi ya cika zukata ya za Allah ya shirye da su don mutumin da Allah ya rufe ya cika zuciyarsa da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba san da zai shirya tunda sharadin shiryarsa shine ya yarda da annabi dan shi ya zo ya shirya da shi kuma adawa yake yi da annabi to shi yasa kaga musulunta yahudawa yana da wahala shirya su yana da wahala sosai saboda abin da ke cikin zukatansu na adawa da kiyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan za mu dakata insha Allah sai wani sati sai mu tashi خبرونا أهل الكتابين من أين أتاكم تثليثكم والبداء من مكفت آية زمديدي لا يسامى البركة أسكركم ألا شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته